وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba 30 ga watan sha'ban hijira tana da 1444 wanda ya dace da 22 ga watan uku miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin tufatul hukam muna ainihin gaban wannu digi? aha wadiyatun kamilatun fil muzdawaj wa nisfuha fi wahidin minhum tuhij wa fil lisani kummilat wa zakari wal anfi wal aqli wa aini al awari wa fi izalatin li sam'in aw basar wa nisfu fi fi nisfi wa shammin kan nazar wa nudqi wa sauti kazazzauqi wa fi izhabi quwwati al jima'i zaktu fi wa kullu sinnin fihi min jinsil ibil khamsun al asbu khamsun ko al asbu idifu hajuil wadiyatul jurhi wadiyatul juruhi bin nisa'i kadiyatir rijali bis sawa'i illa idza zadat ala sulusid diya fama la min ba'di zaka taswiya muna magana kan jiya ko muka ce dama an ba manta ba a baya ya ce walhaɗau diyatu fi tukutafa bi hasabil udwi ko ya ce gwargwadon gaban Allah zai karɓi wanda aka halakar to yanzu shine zai kawo mana ire-iren gaɓoɓuwa da kuma ainihin irin diyansu ya ce wadiyatun kamilatun fil muzdawaj diya cikakkiya ake biya fil muzdawaj cikin dukkan abin da yake biyu biyu a jikin mutum akwai kunne biyu akwai ido biyu akwai hannu biyu akwai kafa biyu akwai maraina biyu duk inda yake biyu biyu biyu biyu aka halittar wa mutum duka biyu za a biya shi cikakken diya sai dai yan abubuwan da ba za a rasa ba kamar irin gashin gira ka gashin giran nan ai guda biyu ne ko sai mutum ya biyo mutum yana bacci ya aske mar giran duka biyu to yanzu wannan bai kai a biya cikakken diya ba sai dai hukuma ta yi aiki amma mafi yawan duk abin da yake biyu biyu biyu a jikin mutum sai aka halaka mar biyun gaba daya to za a biya shi diya cikakke kamar an kashe shi wa nisfuha rabin diya shi ake biya fi wahidin minhu untu hij an an zuru a tafarkin nisfuwa rabin diya fi wahidin cikin guda ɗaya minu daga abubuwan da suke biyu ido ɗaya aka cire mai rabin diya hannu ɗaya kafa ɗaya maraina ɗaya duk inda yake biyu aka cire mar guda ɗaya aka halakar mar to za a biya shi rabin diya wannan duka fa inda kuskure ne inda gangan ne za a ainihin yi kisasi wa bin lisani haka ne a harshe kaga harshe ai guda ɗaya ne ko to kummilin ana cika diya duk mutumin da aka yi datse mar harshe gaba ɗaya ko aka datse ko ba datse gaba ɗaya ba amma inda aka datse ba zai yiwu yayi magana ba to yanzu wannan za a cika mar diya a biya shi diya cikakke wa zakari haka nan idan aka datse wa mutum zakari za a biya shi cikakken diya wal anfi haka nan aka datse wa mutum hanci harkar hanci za a biya shi cikakken diya wal akali haka nan aka gusarwa mutum hankali da aka mar wani wawan duka ya farfado sai ya zama ba shi da hankali to yanzu wannan rashin hankali gaba ɗaya duk ya zama mahaukaci za a biya shi cikakken jiya wa ainil awari hakanan ido mai ido ɗaya mutumin da yake da ido ɗaya sai aka fa samar wannan idan shi ma cikakken jiya an kaca to an ce bibiya mu ce to wannan ɗaya mai kaman biyu ne yanzu me mai ido biyu zai gani wanda mai ido ɗaya baya gani saboda haka babu kuma in yana rufe wannan ido ɗayan kamar ka rufe ido biyu ne saboda haka shi ido ɗayan nan a matsayin biyu yake a wajen shi shi yasa ma me ido ɗaya in ya fasa wani ido za mu ce a bi ka'ida duk mutumin da ya halakarwa mutum wani gaba idan yana da irin wannan gabar kuma da gangan ya yi kaga kawai za a zo a rama ne ko to sai mu ce me ido ɗaya ne ya fasa idon wani sai mu ce to wani idan ya fasa shi wanne yake da shi aka ce shi idan shi na dama ne kuma ya fasa idan wani idan hagu to kaga yayi sa'a yanzu ba daman kisasi sai dai biya rabin diya mun gane rabin diya zai biya tunda ido daya yana da ido daya amma me idan dama ne ya je fasa idan dama na mutane to yanzu anan kuma ɗayan biyu in ma a rama ko kuma diya zai biya biya cikakken diya saboda to in an rama shi ido ɗayan nan in an rama an fasa a matsayin nawa yake matsayin ido biyu yake saboda haka yanzu me idan dama ya fasa idan dama na mutane in diyan ne ma sai zai biya cikakken diya saboda wannan idan dama a matsayin ido biyu yake shi a wajen shi aha ya ce wa ainihin awari haka nan ido mai ido ɗaya shi ma cikakken diya ne wa fi izalatin lisam'in haka nan aka gusar wa mutum ji ga kunnuwan farofaro amma ina baya ji shi ma cikakken diya au basar ko gani ga idanun ruku-ruku amma baya gani shi ma diya to kaga yanzu a nan akwai diya a gaɓoɓuwa akwai diya a amfani yawa amfani diya gaba diya yanzu misali a yanke mutum fatocin kunnen nan kad gaba ɗaya ai ba zai hana ya ji ba to za a biya shi diya cikakke haka nan aka bar wani wawan duka ga kunnuwan farofaro amma baya ji shi ma diya kaga nan amfani nan kuma ainihin gabar haka nan dukkan gaɓoɓuwa haka nan kuma idan aka yi wa mutum abu sai ya zama jin shi ya ɗauke ganin shi ya ɗauke sannan kuma kunnuwan shi sun yanke yana ji kunnuwan a yanke sannan idon baya gani sai mu ce diya biyu za a biya shi diya biyu za a biya shi diyan ido da diyan kunne cikakku to ai kunne biyu aka yanke mara amma yana ji ido biyun kuma an fasa su ka gane ba baya ji baya gani za a biya shi diyan ido baya ji za a biya shi diyan kunne sai dai inda biyu za su haɗu a ce a biya diya ɗaya sai dai idan gabar da aka yanke mar ɗin amfanin na wannan gaban ya rasa yanzu misali an yanke mar kunnuwan shi kuma ya daina ji kaga daina ji diya cikakke kunnuwa diya cikakke amma kuma kunnuwan ba su ne ala na ji din ba saboda haka yanzu diya ɗaya za a bashi saboda amfanin da kunnuwan da aka yanke duk a wuri ɗaya suke haka na an fasa mar idanu kuma baya gani kaga da ganin da idanun duk a wuri ɗaya suke amma idan guri ya bambanta diya biyu za a biya ko kuma adadin abin da aka rasa za a biya.
Diya kamar da kuma ɗari za a baya.
Rakumi ɗari.
Yanzu da ganin. da jin ya zama daban-daban ne ɗari biyu za a biya biya ɗari biyu haka nan kuma aka ce bakin ma baya nuɗiki ɗari uku ɗaya ne daban-daban ba in ɗaya ne daban-daban kamar yanzu misali an marwawan duka da ya farfaro ga idan yana gani amma ga idan a buɗe baya gani ga kunnen baya ji ga harshe amma baya magana biya uku za a biya shi rakumi ɗari uku saboda gurin ya bambanta yawwa a yana yanzu ido ɗaya ne da kunne ɗaya misali eh rabi rabi kwarai kwa rabi rabi za biya shi kowanne zaman kan shi yake ba gashi nan ba ya ce me ya ce wa nisfu wa fi wahidi minun tuhij ba ko da yake wannan wa nisfu fil nisfi yawa za a biya rabin diya fil nisfi cikin rabin wannan ainihin gaba haka nan wa nisfu fil nisfi za a biya rabi cikin rabin wannan amfanin yanzu misali da aka dake shi sai rabin jin shi ya dauke za a biya shi rabin diya aka dake shi rabin ganin shi ya dauke za a biya shi rabi hakanan wa nisfu bin nisfi wa shammin kan nazar hakanan shaƙa kaman gani ne da aka dake shi sai daina jin wari da kanshi da kwamai kawai shi duk wani yanayi gaba ɗaya iri ɗaya ne kawai to shi ma kaman ya rasa gani ne kaman ya rasa ji ne za a biya cikakken jiya kaga shi ma an hallakar mar da ainihin amfani kenan ko wannan duki wa sauti hakanan in ya rasa ainihin furuci da aka bar wani wawan duka sai ya zama kwata-kwata harshen zai kada murya zai fito amma kuma ba nuɗuki ba ainihin ba ba ba ba ba ainihin ba sauti ba ai sauti daban nuɗuki daban eh sauti daban nuɗuki daban magana daban shi magana sai ka haɗa nuɗuki nuɗuki din sannan harufan shi ne zai ka magana ba sannan shi kuma sautin shi zai kawo nuɗukin to yanzu an buge shi ya daina magana cikakken diya an buge shi ba magana ba furicin ma baya fita cikakken diya ko kuma an buge shi ya zama muryarsa ma gaba ɗaya ba a ji to shi ma cikakken diya shine wannu diki wa sauti kaza haka nan azzauk ya daina jin ɗanɗano ga harshen nan zahiri amma in ya zuba siga ya zuba kwartowa ya zuba lemon tsami ya zuba tsamiya duk abin da ya zuba baki baya ji citta kowane iri baya jin ainihin zafinta hakanan an ɗauke mar ainihin ɗanɗano shi ma za a biya shi diya gaba ɗaya wa fi izabi kuwatil jima'i zaktufi ya ce za wannan maganan na ainihin cikakken diya uktufi shi aka bai biya fi izabi kuwatil jima'i cikin da aka tafiyar mutum karfin jima'i aka buge shi likita da auna sai ya ce wannan an kashe an kashe mar ainihin saduwa ba zai haihu ba an tafiyar mar da karfin jima'i shi ma an kashe shi ne za a biya cikakken diya wa kullu sinnin eh wa kullu sinnin dukkan haƙori guda min jinsi fihi a cikin shi min jinsin ibli kamsun za a biya biyar ne daga jinsin raƙuma yanzu misali mutum ne aka naushe shi sai aka jefar mar da haƙori ɗaya to raƙumi biyar za a biya shi wannan inda kuskure ne inda ainihin gangan ne yace bai yadda ba za a jefar da hakurin wancan amma inda kuskure ne wani ya buge shi kamar mota ce ta kade shi ya je ya fadi kawai da ya tashi ba ciwo ba kowa amma hakori ɗaya ya fadi shikenan rakumi biyar kaga sai da tirela ya taso kenan kwarai da gaske rakumi biyar za a biya shi daifuwa a al'usbui ko idan aini me ya samu hamsin sai me gaban al'usbu daifuwa idan kuma ɗan yatsa aka yanke mar ju'il an sanya al'usbu'u ɗan yatsa daifuwa ko kuma ju'ila daifuwa an sanya ainihin linkin raƙumi biyar ɗin a ɗan yatsa yanzu misali mutum ne wani ya yanke mar ɗan yatsa da kuskure to yanzu wannan ɗan yatsa ɗayan za a biya shi rakumi goma ne dama kowane ɗan yatsa ɗaya yana zaman ushirin giya ne rakumi goma aha idan ummula ne kuma gaban ɗan yatsa za mu ce rakumi uku da sulusi hakanan idan gaban babban ɗan yatsa ne rakumi biyar saboda shi babban ɗan yatsa an ka lura ai gaban shi guda biyu ne yawwa wadiyatul juruhi diyan raununnuka fin nisa'i a mata ba mun ce akwai wasu raununnuka wanda diyansu sanannu ne akwai ainihin sulusin diya akwai ushiri da nisfin ushiri akwai nisfin ushiri irin su mamuma irin su munakida irin su mudiya su hashima ba to irin wannan raunin wadiyatul juruhi diyan raununnuka fin nisa'i a mata kadi ya ce rijali kamar diyan maza ne bisa wai daidai da daidai duk abin da aka yi wa namiji aka ce za a biya shi raƙumi goma idan mace ce ma raƙumi goma in raƙumi 20 namiji za ba shi mace ma raƙumi 20 za ba ta yanzu misali mun ce ɗan yatsa raƙumi goma ko mace ma raƙumi goma haƙuri raƙumi biyar mace ma raƙumi biyar hakanan abin zai tafi illa iza zadar ala sulusin diya sai dai idan ya daɗu a bisa sulusin diya a nan daɗu wannan ya kawo shi amma abin da aka sani a malikiya in ya kai sulusin diya idan ya kai sulusin diyan namiji to fa malaha min badi zaka taswiya ba ta da daidaito da namiji min badi zaka bayan wannan yanzu misali mutum ya yanke wa namiji yatsa biyu raƙumi ashirin ko mace ma ashirin yatsa uku raƙumi talatin mace ma talatin ka talatin bai kai sulusi ba amma mutum ya yanke wa namiji yatsa hudu raƙumi nawa arba'in amma in mace ce sai ta koma diyar ta raƙumi ashirin kaga inda uku yake bin hudu daraja kenan ya za uku raƙumi talatin za a bata inda bai kai sulusin diyar namiji ba amma yana kaiwa ya tsa hudu sai mu ce to ai ya tsa hudu raƙumi arba'in ya wuce sulusin diya sai ta koma wa diyanta raƙumi ashirin kuma lahamin ba za ka ta su ya ba ta daidaito bayan ya wuce ainihin sulusin diya alhamdulillah